الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن الخروج من المأزق الذي تعيش فيه الأمة والخروج من هذه المشكلات التي تحيط بنا إنما يتحقق بتوفيق من الله تعالى ثم بوقوف هذه الجهات وقيامها بما يجب عليها تجاه الأمة الإسلامية وتجاه أنفسها أولا العلماء والدعاة إلى الله الواجب عليهم بيان الحق مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة بلا خوف ولا وجل إلا من الله وبلا حرص وطمع فيما عند الناس بيان الحق بأسلوب مناسب للمخاطبين بالشدة أحيانا وبالليل حين الأخرى بيان الحق بدون استعجال النتائج واجبنا العمل مع الإخلاص والنتيجة بيد الله تعالى والتوفيق منه سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ثانيا الأمراء والساسة الذين لهم الكلمة يجب عليهم تجنب الهوى قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ويجب عليهم العدل والاستشعار بالمسؤولية والسهر من أجل سعادة شعوبهم والدفاع عن قضاياهم فإن الله تعالى سائلهم أما استرعاهم يوم القيامة وبصلاح هذين الصنفين من الناس تصلح الأمة بأكملها وبفسادهما تفسد الأمة بأكملها نسأل الله العفو والعافية يا أخوة al'ummar mu ta musulmi a waɗannan kwanaki da muke ciki tana rayuwa rayuwa ta kaskanci rayuwa ta wulakanci a ɓangarori da dama da sasanni da dama na duniya tana raye a gefen sauran al'ummu in an tashi lissafi ba a lissaftawa da ita ba a ƙaddara zantanta ba a kare haƙƙinta ko martabarta ba a kiyaye mata mutuntaka irin ta bil'adama irin mutuncin da ake karewa sauran al'ummomi a ɓangarori da sasanni daban-daban na duniya an ki a ba ta damar ta yi bayanin kanta da tsarinta da dokokinta da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a kanta tare da cewa wannan al'umma ita ce mafificiyar al'umma a bankasa saboda irin abin da Allah ya zaɓa mata na addini da abin da take dangantuwa zuwa gare shi na aƙida ta imani ta musulunci wadda ta ta samo tushe daga wahayin da Allah ya saukarwa farin jaka da shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da irin abin da yake mata jagoranci na umarni da hannun Ubangiji, na wahayin da Allah ya saukar a sama, na saƙon da Ubangiji ta'ala ya zaɓe shi don ya zanto shi ne saƙo na ƙarfe da ba za a taɓa saukar da wani saƙo ba bayan ta har zuwa ranar tashin kiyama. Saƙon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar don ya tabbatar da alheri da walwala da zaman jin daɗi ga bil'adama gaba ɗaya in sun bi shi don ya shiryar da tafiyar dan adam a bankasa a doguwar hanyarsa daga Allah domin komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ga gare shi dukkanin al'amurra suke kuma gare shi za su suke gare shi dukkanin sha'anoni suke zuwa wa ilaihi yurja'u al'amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun gare shi dukkanin al'amuri yake komawa ka bauta ta masa shi kadai ka dogara gare shi ba tare da ka dogara ga waninsa ba baya gafala dangane da abin da mutane suke aikatawa samaniya ba ta yi rowa ba dangane da abin da suke saukarwa na ruwa a duk shekara ƙasa ba ta yi rowa ba dangane da abin da suke tsirasuwa na dangin kayan abinci da kayan marmari da abincin dabbobi da abin da ke zama ado da kwalliya ga ƙasa ɗin lokacin da ya tsiro a cikinta inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala saman ba ta yi rawa ba don mai umarnin ta saukar da ruwa ƙasa ɗin ba ta yi rawa ba don mai umarnin ta ta fitar da tsirrai rayayye ne tsayayye wajen gudanar da al'amuransa da al'amuran bayansa mai kyauta ba marowaci ba mai karamci ba abin zargi ba wanda yake tsaye da kulawa da iko da mulki da kariya da tsaro ga dukkanin halitta kulla yawmin huwa fi sha'an tare da haka ga mutane a ban kasa suna cikin talauci ga mutane a ban kasa suna fama suna kai gauro da mari wajen neman lomar da za ta toshe uwar hanjinsu ga mutane a ban kasa suna rayuwa a cikin halin kakanikayi ba tare da kulawa wajen kiwatan lafiyarsu ba suna rayuwa cikin jahilci jahilcin addini jahilcin rayuwa jahilcin rashin sanin ina makoma take nimomin ubangiji suna da yawa nimar hankali da Allah bai wa dan adam wanda da ita ne aka bambanta shi da sauran dabbobi ni'imar ji da gani ni'imar fahimta ni'imar magana don isar da sako na abin da zuciya ta kunsa ni'imar ruwa ni'imar tsiro ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ubangiji ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar inda za ku yi kokarin idaya ni'imomin ubangiji to fa da ba za su kidayu ba lalle dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci ne tare da tsannan ni'imomi waɗanda babu wani alƙalamin da zai iya lissafe su babu wani mai ƙididdiga da zai iya bayyana adadin su amma mutane na raye cikin talauci suna raye cikin wahala suna raye cikin halin kakanikayi ga cuta ga jahilci ga rashin kiwon lafiya ga rashin tsaro ga rashin kwanciyar hankali a bankasa me ya sabotar da haka ga kuma ni'imomin suna nan me ya sabotar da haka mafi girman ni'ima mafi bunkasar ni'ima mafi zama koli a cikin ni'imomin ubangiji ita ce ni'imar musulunci ni'imar imani wadda Allah ya cika ta a gare mu ya kuma labarta mana cewa ya cika ta din yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku gare ku na cika ni'imata a gare ku na yarda muku da musulunci ya zanto shine addinin ku ita ce ɗayaɗayar ni'imar da take faranta rai ta haskaka zukata ta kore duhun da ke cikin zukata na jahilci da maguzanci da ha'inci da girman kai da nunkufarci da dukkan wani mugun kulli a cikin zuci ita ce ɗayaɗayar ni'imar da take tabbatar da kwanciyar hankali da walwala da rayuwa mai inganci ga ɗan adam rayuwa ta kwanciyar hankali ita ce ni'imar da take baiwa ɗan adam hutun zuci da walwalar zuci ko da ya zanto mai ƙarancin dukiya ko da ya zanto ba ya da haja ko da ba ya da iyali ko da ba ya da 'ya'ya za ka samu yana raye cikin kwanciyar hankali da hutun zuci da walwala tare da cewa ga wani wanda ba shi ba ma'abocin miliyoyi yana raye cikin kaskanci yana raye cikin rashin hutun zuci yana raye cikin bakin ciki da damuwa da yawan wasu wasi ba dan komai ba sai dan saboda baya da imani sai dan saboda bai amuntu da abin da ke hannun Allah ba ya fi amuntuwa da abin da ke hannunsa sai dan saboda bai yadda ba dokokin Allah da umarnin manzon Allah su sa ya yi ko ya bari su sa ya ce ko ya aikata ni'imar musulunci ce kadai ni'imar da idan ta samu za ta sa a amfana da sauran ni'imomin da muka ambata a baya ni'imar ji ni'imar gani ni'imar ruwan sama ni'imar tsirrai ni'imar arziki ya'ya dukiya da sauran dukkan waɗansu ni'imomi matukar babu ni'imar musulunci ba yadda za a yi a more su ba yadda za a yi a ci gajiyarsu babu yadda za a yi masa zamewa ɗan adam ni'ima lokaci guda sukan zame masa azaba su zame masa musiba su zame masa wahala shekaru ɗari da suka wuce a baya ko shekaru ɗari biyu da suka wuce a baya inda za ka taso waɗanda suka mutu a wannan lokaci sun rayu rayuwar da ba ruwan famfo rayuwar da ba wutan lantarki amma cikin jin daɗi da kwanciyar hankali ɗan adam ɗin da ke rayu yanzu yana rayuwa ƙarƙashin ruwan famfo ƙarƙashin hasken wutan lantarki daga lokacin da ruwan ya yanke daga lokacin da wutan lantarkin ta yanke sai wannan ni'imar ta zama azaba dan ya saba da ita ba kuma zai iya saisaita rayuwarsa ya koma a baya ba me ya kawo yankewarta me ya kawo yankewar ruwan me ya kawo yankewar kula da kiwon lafiya a asibitoci me ya kawo waɗannan sabubba ne masu tarin yawa nimomi ne wanda in sun samu ni'ima sai ta duniya in kuma an saba da su aka janye sai su zama azaba to daga cikin abin da ke haifar da kawar da su bayan sun samu yankewar babban ni'ima daga cikin zukatan mutane ita ce ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani wadda ita take lamunce wanzuwar sauran ni'imomin da ba ita ba idan mutane suka rayu a ƙarƙashin dokokin Allah da wahayin Allah cikin abin da za su yi ko su bari cikin abin da za su ce ko su aikata idan al'umma suka zaɓi ƙayyaduwa bin diddigin tsare-tsaren ubangiji a rayuwarsu ta ɗaiɗaiku ko a tare da juna a rayuwarsu ta kasancewarsu maza ko mata shugabanni ko waɗanda ake shugabanta rayuwarsu za ta yi daɗi za su samu kwanciyar hankali za su samu walwala kuma ubangiji zai sanya albarka a cikin rayuwarsu dan kaɗan sai ya ishe su kaɗan ɗin dukiya ta wadace su kaɗan ɗin tufafi ya wadace su kaɗan ɗin kaɗan daga cikin dukkan wani dangin kayan bukata sai ya bukace su domin kaɗan ne mai albarka ya fi mai yawa mara albarka a yanzu akwai shi da yawa a hannun mutane dukiya da yawa gidaje da yawa motoci da yawa ababen hawa da yawa dukkan wani abin da dan adam ke rayuwa da shi da yawa talakan talau yana da sabbin kaya guda hudu ko biyar wani ma goma wani kasa da haka ko sama da haka da kaɗan yayin da na da za ka samu sak ɗaya idan ya yi wanki to a randan ba zai fita ba don baya da abin da zai sa har sai sun bushe ya kuma sawa ya fita amma rayuwar wannan mai sad goma ta zama cikin kaskanci da wulakanci sama da rayuwar mai sad ɗaya a lokacin da ya wuce a baya saboda wancan yana da ɗan kaɗan mai albarka wannan ko yana da mai yawa mara albarka bakin zaren da al'umma ba su gano ba kenan ko wani ma yake ya samu kuɗi masu yawa gidaje masu yawa fulote masu yawa motoci masu yawa komai mai yawa amma bai damu da albarkar da ke ciki ba shi kuma Allah sai ya bamu mai yawan amma sai ya zare albarkar da ke ciki yawan sai ya zame mana musiba ya zame mana wahala ni'imar sai ta rikide ta jirkice ta zame mana musiba ba dan komai ba sai dan rashin cikakken imani da Allah da komawa umarnin Allah ubangiji ta'ala ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun al-imam ibn kathir yace fadin Allah walau anna ahlul qura amanu inda a ce ma'abuta alkaryu za su yi imani yake abin nufi amanar qulubuhum zukatansu su samu lafiyayyen imani game da Allah bima da'at bihi rusul su samu lafiyayyen imani game da abin da manzanni suka zo da shi wa saddaqat bihi su gaskata da shi wattaba'uhu su bi abin da Allah ce da abin da manzon Allah ce wattaqau kuma su kiyaye dokokin Allah bi fi'l ta'at ta hanyar aikata aikin da'a wa tarkil muharramat da barin aikata haramun inda sun yi haka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatun sama da albarkatun kasa albarkatun sama yace kamar ruwa albarkatun kasa yace kamar tsirrai da ke fitowa da sauran dukkan abin da za a amfana da shi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun amma mutane karyata Allah suka yi karyata manzanni suka yi kaucewa dokokinsu suka yi sun aminta da abin da ke wurin su sama da abin da ke wurin Allah fa khaznahum bima kanu yaktubun sai muka danke su da irin abin da suka aikata muka yi musu uquba ta hanyar halakar da su a sakamakon ayyukan sabo da zakke ma dangin al'amura na haramun daga nan ya yan uwa sai mu gane cewa a sai da yawa daga cikin matsalolinmu wanda kullum karuwa suke ba raguwa suke ba babban sababin da ya haifar da su nisantar Allah nisantar dokokin Allah hikimar Allah ta so a da al'ummar da duk suka yi masa tawaye suka yi masa bore suka karyata manzan da ya turo suka wulakanta littafin da ya aiko sai ya danke su da azaba ta isali ya tuge su a bankasa ya zanto sun zama tarihi kamar yadda yi wa mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa misla da abi qaumi nuhin wa adin wa samud wallazina min ba'dihim wa man lahu yuridu zulman lil ibad Allah ya fa kullan asabna bi dhanbi dukkan su kowanne mun danke su da laifin su ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ko dan ne mun danke su laifin su daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da iska guguwa mai karfi ta rinka daukar su tana jefarwa aka halakar da su daga cikin su akwai wanda tsawa aka yi suka faɗi suka mutu daga cikinsu akwai wanda aka halakar da ruwa daga cikinsu akwai wanda aka dulmiyar daga cikinsu akwai wanda aka yi wa kaza da kaza Allah ce wa ma kana Allahu liyazlimuhum da dai ubangiji bai musu azab bai zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yazlimun wannan shine abin da ya shafi al'ummar da suka wuce a baya a tarihi amma al'ummar yanzu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda aka turo musu annabin karshe aka saukar musu da littafin karshe manzo Allah ya riga ya yi mata addu'a kar a yi wa wannan al'umma azaba irin ta adawa ko ta mudawa ko ta iramawa ko ta wadda aka yi wa fir'auna da sauran waɗanda suka wuce a baya a tarihi azaba ta narkar da su gaba ɗaya ta hallakar da su gaba ɗaya ta dammara su gaba ɗaya manzon Allah ya ce kar a yi irin wannan azabar ubangiji kuma ya ansa masa amma wannan bai hana ubangiji ta'ala ya yi musu azaba irin wanda ya ta dace da su ba a wani wurin girgizar kasa a wani wurin ambaliyar ruwa a wani wurin guguwar iska a wani lokacin gobarar daji a wani lokaci gobara ta cikin gari a wani lokaci haɗurran jirgin sama dulmiyewar manya-manyan jiragen ruwa ɗauke da kaya sauran musibu kala-kala cutuka daban-daban tarin fuka kwalara da sauran matsaloli sankarau shan inna cutar sas zazzabi mai matukar zafi wanda yake kama huhu ya aika dan adam lahira ba tare da ya shirya ba dukkan su dangi ne na azaba wanda aka yi a madadin a tumbuke mai da aka tumbuke adawa gaba ɗaya a nemi mu a rasa duk waɗannan ubangiji na mutane wannan a wani lokacin ya musu istidraji saboda ka'idarsa su cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin a sakamakon istidrajin nan sai ga sun kafirce sun yi abin da mutanen annabi lutu suka yi sun yi abin da mutanen annabi shu'aibu suka yi na toye mutu sun yi abin da mutanen annabi shu'aibu suka yi sun yi wanda annabi salihu yayi suka yi sun yi abin da sauran mutane suka yi a baya amma sai Allah ya kara musu lafiya ya ba su kwarjini ya ba su jin daɗin rayuwa ya ba su kaza da kaza ba dan sun fi karfin shi ba sai dan saboda wata hikimar tasa ta cewa sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun kyale ne da su zan yi musu talala mai kaman sake in damke su ta inda ba sa tsammani wa umli lahum inna kaydi matin jinkirin nake musu amma kaidi na wato ainihin mai karfi ne sai Allah ya kara musu lafiya sai Allah ya kara musu arziki sai Allah ya kara musu jin daɗi a sarari suna ganin jin daɗi ne amma dukkanin su wannan hikimar Allah akan haka dan ya kama su cikakken laifin su ranar tashin kiyama amma da yawa daga cikin masu sako cikin mummunai masu aikata ta'addanci masu aikata zalunci cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci ubangiji yakan jarrabe su a cikin dukiyoyinsu a wani lokaci a kawunansu cutuka ciwon haƙarƙari ciwon kafa ciwon shuga da sauran matsaloli a wani lokaci game da iyalansu ba don komai ba don a faɗakar da su a tunatar da su ko sa tuba su koma zuwa ga Allah su yi istighfari Allah ya fi musu zunuban su ya ƴan uwa ayyukan sako ayyuka na ta'addanci ayyuka na saba ma ubangiji mudun su yakan karu ya dadu ya bunƙasa in ya zanto masu yin su shugabanni ne waɗanda suke da faɗa a ji wanda a wurin su ne jama'a suke kwaikwayon kwaikwayon me za su ce me za su aikata aikata saban irin waɗannan mutane aikata ayyukan ta'addancin su aikata zaluncin su koyarwa ce a fakaice ga jama'ar da suke wa shugabanci cewa ku zama haka domin idan har ya kasance manya ke yin ayyuka na tur da Allah wadai to wa zai tsawatar a gari a daina babu wanda zai tsawatar a daina da haka wannan sai zanto sababi ne daga cikin sababin da ke halakar da al'umma kamar da muka karanta a baya cikin waɗansu hudubobi mun karanta faɗin Allah ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira da haka ya yan uwa abin da zai fitar da mutane daga abin da suke cikin wahala abin da zai fitar da mu daga cikin matsaloli gyaruwar bangarori muhimmai na al'umma bangare na farko bangaren malamai masu wa'azi masu faɗa aji waɗanda suke da ikon tara mutane a gabansu su faɗa musu saƙon ubangiji ta'ala abin da ya wajaba da abin da ya haramta su ne haramta a gare su su ne sance shi waɗannan mutane abin da ke kansu bayyana gaskiya a bayyana wa jama'a gaskiya tare da dalilai na littafin Allah da ingantattun hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar magabata na gari sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in ba tare da jin tsoro ba ba tare da firgici ba kar ka ji tsoron kowa sai Allah kar wani ya firgitar da kai sai ubangiji ba tare da kwaɗayi ba ba tare da neman abin duniya a wurin masu mulki ba bayyana gaskiya da kyakkyawan lafazi irin wanda ya dace da wanda ake wa magana azaba fa in zafin ne ya dace a yi a tausasa in tausasa wanda ya ta dace a tiza a busa gwargwadon wanda ake wa bayanin bayyana gaskiya ba tare da gaggauto sakamako ba cikin wani ƙwararren lokaci aikin da ke kan mutum shine ya bayanin gaskiya ya faɗakar da gaskiya amma yaushe za a karɓa yaushe nasara za ta tabbata wannan ba a hannun ka bai ke kai ɗan adam a hannun ubangiji ta yake وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم bangare na biyu na al'umma sarakuna da shugabanni iyayen jama'a abin da yake wajibi a kansu nesantar son zuciya abin da yake wajibi a kansu adalci abin da yake wajibi a kansu wakiltar al'ummarsu cikin duk abin da za su ce a fili ko a ɓoye cikin duk abin da za su aikata a sarari ko a bayyane ya zanto al'ummar su suka wakilta al'ummar su suka wakilta ba kawunan su ba hana idan su barci domin kwanciyar hankalin al'ummomin su da jama'a su da suke wa shugabanci kare muradu da bukatun al'ummar su bukatun al'ummar su ta fuskar shugabanci bukatun al'ummar su ta fuskar ilimi bukatun al'ummar su ta hanyar tattalin arzikin kasa bukatun al'ummar su a addinance a rayuwa wajibi ne a gare su ya zanto wannan shi ne aikinsu kullum tunaninsu hana idan su barci kan abin da zai zame wa al'ummarsu alheri ne domin mutuncinsu shi ne mutuncin al'ummarsu idan al'ummar ba ta da mutunci to kuma kai ne shugaban mara mutunci ya za ka samu mutunci amma idan al'umma tana da kima tana da daraja akan saurare ta akan rangwama mata akan kare haƙoƙinta al'umma sai maɗaukakiya kai kuma sai ka zanto shugabanta ka ga ɗaukakar al'ummar ta shafe ka kaskancin al'ummar dole shafe ka wannan shine wajibi akan shugabanninmu sarakunanmu dukkan wani mai faɗa aji a cikinmu su sani cewa manzon Allah ya ce fa inna Allah sa'ilun amma sar'ahum ubangiji ta'ala zai tambaye su sa'iluhum amma sar'ahum zai tambaye su dangane da waɗanda aka ba su shugabancin su waɗanda aka ba su kiwon su kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari idan waɗannan ɓangarorin al'umma guda biyu sun gyaru al'umma sun gyaru idan suka lalace ko shakka babu alama ce ta lalacewar al'umma da rushewarta saboda haka wajibi ne kowane ɗaya da ya samu kansa a cikin wannan ɗaya daga cikin ɓangarorin nan ya sauke wajibin da ke kansa ya tsaya ma gaskiya tsakaninsu da Allah kar ya ji tsoron kowa sai Allah kar ya nemi ɗaukaka da buwaya a wurin kowa sai Allah man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ya ubangiji ka karya azzalumai ya Allah ka kaskantar da su ya Allah ka wulakantar da su ya ubangiji ka karya su ya ubangiji ka karya su ka mayar musu da bakar aniyar su duk mai neman al'umma da- da da mugun kaidi ubangiji kamar masa da kaidinsa duk mai neman zalunta al'umma ya ubangiji mayar masa da bakar aniyarsa ya ubangiji ka kare wannan al'umma taka ya ubangiji ka saukar mana da ruwa mai amfani ka ba mu damana mai albarka da kaka mai albarka marasa lafiyar mu ubangiji ka warkar da su masu lafiyar mu Allah ka sanya albarka a cikin lafiyar su ma'aikatan mu da yan kasuwan mu da dukkan wani mai sana'ar mu Allah ka sa masa albarka cikin abin da ke yi game da iyalin mu ubangiji ka ba mu ikon tarbiyyantar da su ka kare mu mu da su daga fitintunun zamani ka kare mu mu da su daga fitintunun zamani اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم الحمد